أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta gidan kafar yaɗa labarai ta Bonferai, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan, a yau sha ɗai ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato hijira daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 Juma'a kenan wanda ya daidai da 22 ga watan hudu miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 to a jiya mun karanta aya ta 144 da ta 145 a yau zamu kuma akan aya ta 100 da wato 44 wato sai mu dauko bayani kan safha da izinin Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'raf muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance mu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ce, Ƙala ya Musa, inni tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين Allah subhanahu wa ta'ala ƙala ya ce, Allah ya ce, Ya Musa, ya Musa, domin nan bayan tattaunawa ta gabata Musa ya nemi ganin Allah bai samu ganin Allah ba. Allah ya nuna mishi dalilin da ke sawa bai ganuwa, ƙala ya Musa, sannan Allah ya ci gaba kenan muhawara ce wadda ta ci gaba tsakanin Musa da Ubangiji, don ya ce ƙala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تكاكا تتونا واتي تكان النبي موسى دكما الله to yanzu wagga qalat subhanaka ta annabi Musa ce qala ya Musa ga ko qala ta Allah subhanahu wataala ce kenan uslubul muhawara ake kiransa wato qala sai Allah ce ya Musa ya kai Musa in nistafaituka ni ni zabe ka alan nasi akan mutanen zamaninka bi risalati ko bi risalati a wasu wato qira'a guda biyu na fata an fahimce ni idan muka duba Imam Nafi da Imam Abu Ja'far da Imam Ibn Kathir sun karanta bi risalati to sai muka ce da yawa daga cikin malamai sun ce da wagga qira'a ta su Imam Nafi da qira'a ta su Imam Asim da waɗanda suke tare da shi duka ma'anar su guda kenan in nisfafaituka ala nasi bi risalati ni ni zabe ka da saƙuƙuka na an gane ko ko kuma in nisfafaituka ala nasi bi risalati da saƙona kenan a taura in an kalle ta a jumlace saƙo ne na Allah amma cikin ta akwai surori daban-daban kowace sura kuma tana matsayin saƙo kenan a waccan kira'a an hankalta mu akwai surori daban-daban a cikin ta nan kuma an hankalta mata a matsayin littafi guda haka wadansu malamai suka tafi wadansu malamai suka ce a'a bi risalati da saƙuƙuka na da shi da biri salati duka ma'anar shi daya domin idan an kai idafa ta wato mufrad zuwa ga jam'i yana kuma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay wa in ta'uddu an'amallahi la tuhsuha idan kuka lissafa ni'imomin Allah sai ce ni'imar Allah amma yana nufin ni'imomin Allah domin ba ni'ima guda ce Allah subhanahu wata'ala ya muna ba ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce in nisfafaituka ala nasi bi risalati wato shi risala nan bi ma'ana al-masdar ai in nistafaituka ala nasi bi irsali ni ni zaɓe ka alan nasi akan sauran mutane bi irsali ta hanyar in tura ka da saƙo shi yasa daga cikin mala'iku ma Allah zaɓe yake yi ya turo waɗanda za su kawo saƙo haka cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi zaɓen waɗanda yake so kaji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas kaga Allah yana zaɓe daga cikin mala'iku waɗanda zai ba sako haka kuma zai zaɓi waɗanda zai ba sako daga cikin mutane ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ita qira'a ta inni safaituka ala nasi bi risalati ai bi tablighi risalati ko bi tablighi risalati na zaɓe ka ne wato an yi hasukin mudaf kenan wato dan isar da sako na domin mi domin Allah zai zaɓi wanda ya cancanta ne idan ɗan adam duk abin da zai yi zai yi zaɓe idan ana son yanzu misali a ce yanzu muna cikin watan azumi kowa yana kokarin ya siyo kayan ɗumki wanda ke sayan kayan ɗumki to idan mutum ya siyo shadda ko abin da ya kama da haka sai ya zaɓi ƙwararren ƙwararren tela abinci sai ka zaɓi makanka mai kyau inda kana da hali komai za ka ce ka zaɓi mai kyau amma shi Allah subhanahu wataala shi na yanzu zai zaɓi manzo har wani tunanin wani bai cancanta da manzanci ba shi Allah shi na bai iya zaɓi ba kai kana ka iya zaɓi ko kuma a'a yanzu kana iya zaɓen makanka sutura mai kyau gida mai kyau mota mai kyau wurin aiki mai kyau mazamuna mai kyau abinci mai kyau amma fatawa ta addini wadda zaka kire kiyama ita ce abba zaka zaɓi malami na Allah ba kawai duk wanda ka ga ma sai ka je ka tambaya idan ka ce za ka yi addini irin wannan rikonsa kai ne kashi ranar tashi alƙiyama za ka gane kuɗinka Allah ya muna mai kyau bi risalati Allah ya ce na zaɓe ka annabi Musa bi risalati ko bi risalati kamar da mun kai bayanin kira'o'i da saƙona wa bi kalami kuma da magana ka ajiya mun faɗi cewa babu matsala akan wannan aya domin ar-risala an kalli saƙon Allah ne wanda yake rubuce shi ko wa bi kalami maganar Allah ce wani lokacin kenan an kalle ta a matsayinta na magana nan ko an kalle ta a matsayinta na sako a matsayin rubuce kamar yadda alqur'ani wani wuri Allah ya kira shi alkitab zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin domin shi alkitabu din nan abin da za a rubuta ne sannan kuma alqur'ani an kira shi qur'an na an hankalta ma wato karantawa domin can alkitab kataba yaktubu kitabatan shi ko na alquran qara'a yaqra'u qur'anan an hankalta ma ana wato karanta shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah ce to fa khudh ma ataituka annabi Musa ka rike abinda na baka ma mausul na menene aka bashi shi wannan risala kin da kalamukin sai zumuntu mujmal na an kawo shi kinan fa khudhil ladhi ataituka ai fa khudh ma ataituka ka rike abinda na baka min risalati wal kalam wa kun min shakirin sannan kuma annabi Musa ka kasance daga cikin masu mi masu godiya an gane ko ka kasance daga cikin masu godiya da Allah ya umurci annabi Musa annabi Musa ko tabbas ya kasance daga cikin masu gode ma Allah subhanahu wataala domin Allah bai taba turuwa annabi bai zaman to butulu sannan ashakiri da masu gode ma Allah subhanahu wataala wato lafazi na shukur asalin ta ga larabci yana nufin az-zuhur bayyana abu domin wanda aka yi ma alkhairi yana bayyana alkhairin wanda ya masa alkhairi idan bukata ta taso ta haka ko kuma ana ganin alamar tasirin wannan abin ta hanyar mu'amala tsakanin wani da wani domin duk wanda yake kyautata maka wato za a ga akwai godiya ta fuskar magana ko ko ta godiya ta fuskar aiki ka sakan ka mishi a aikace na abin da yi maka sannan dan adam yana gode ma Allah gashi nan fa khudh ma atituka wa kun minash shakirin kenan wa kun minash shakirin li ni'mati shi ma Allah subhanahu wataala yana gode ma bayansa yana sakan ka musu da lada mai yawa linkin baninkin fiye da abin da sun ka aikata Allah subhanahu wataala ce inna safa والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم ina fata an fahimci ni don haka dai Allah subhanahu wataala kuma wato yana limka ma bawa kenan nan godiya ta Allah zai lillinka maka linkin balinkin innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur Allah mai yawan godiya ne sai Allah ce wa katabna lahu
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa katabna lahu sai muka rubuta mishi shi wa shi annabi Musa fil alwahi a cikin allulluka waɗansu malamai sun ka ce na al al'ahdiya ce shine al alwa wasu wato alluka alluna waɗanda annabi Musa annabi Musa ya zo da shi ya zo da su kenan nan nan al sai ta zamanto niyaba ce akan wato idafa asalinsa fi alwahihi kenan wa katabna lahu fi alwahihi muka rubuta mishi a cikin allunan sa kamar inda Allah subhanahu wataala ce fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ay fa innal jannata hiya ma'wahu ina fata an fahimce shi an kace fa innal jannata hiya al-ma'wa waɗansu malamai suka ce a'a nan al wato al tana nufin ba ba niyaba ce anil idafa ba wa katabna lahu fil alwahi mun rubuta mishi a cikin alluna waɗanda mu ne muka bashi su shine sabanin fassarar a waccan fassara sai ya zamanto annabi Musa ya zo da allunan nashi ya sassaka su a wannan fassara kuma daga Allah subhanahu wataala ya sauka ma annabi Musa waɗannan alluna wa katabna lahu fil alwahi mun rubuta mishi a cikin alluna al alwah jam'i ne na allauhu malaman sarfu suke cewa suna wanda yake zuwa ala wazni af'al an gane ko ala wazni af'al idan ya zamanto sulasi ne yana da harufa guda uku suka ce yana bukatar shar'i guda hudu waɗansu suka ce suka ce shi yana bukatar shar'i guda biyar ko ya zamanto mu'tallul wawi ya zamanto farkon shi akwai wawun kenan harful illa ya zo farko kamar waqtun sai a ce awqat ko ya zamanto kenan mu'tallul fa'ili a cikin wazn sarfi sannan kuma ko ya zamanto tsakiyar shi akwai harful illa kaga lawhun wawun ta zo tsakiya sai an ka ce alwah ko kuma ya zamanto can ƙarshen shi ne akwai harful illa kamar ka ce jawun sarari ko iska sai ka ce ajwa ala wazni af'al ko kuma ya zamanto mudaf wanda yake na da shadda kaga niddun sai a ce andad rabbun sai a ce arbab imamul farra ya ƙara ya ce a'a in ya zamanto yana da alhamza nan ma ana cewa af'al anfun sai a ce anaf amma sai suka ce in dai haruffan duka guda uku babu harful illa kuma babu shadda ma'ana babu da'af bane suka ce ba a cewa shi yasa suka ce ba a cewa bahthun a ce abhas amma malaman lugha da suka yi bincike na majma'an lugha alqahira suka ce kai wannan ba gaskiya bane akwai hiye da jam'i 100 da suka zo cikin larabci wato kuma bahthun abhasun irin su duk hurufu ne ba huruful illa ba don haka wannan kiyasin naku ya kamata a nisance shi kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'ur rabi' na Sheikh Abdul Latif Shuwairif sannan kadiba cikin tashihatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif wannan na kawo maka shine dan abin da bincike ne na lugha Allah ce wa katabna lahu mun rubuta mishi fil alwahi a cikin alluna min kulli shay'in na daga dukkan komai mau'izatan wa'azi wa tafsilan da kuma rarrabe hukumce hukumce li kulli shay'in ga dukkan abin da bani Isra'ila suke bukata malaman i'rabi na alqur'ani kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun suke cewa wato shi wa katabna yana bukatar maf'ulun bihi mun rubuta to idan maf'ulun bihi shiki waɗansu daga cikin malaman nahu suka ce wa katabna wato lahu mau'izatan wa tafsilan kenan mun rubuta mishi a cikin at-taura akwai wa'azi akwai rarrabe hukumce hukumci waɗansu daga cikin kuma malaman tafsiri suka tafi cewa a'a wato wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in kenan min kulli shay'in shine maf'ulun bihi mun rubuta mishi ga dukkan komi sai ya zamanto min ana kiran ta tab'idiyya ai min ba'd kulli shay'in haka waɗansu wato abin da malamai suka tafi waɗansu kuma suka tafi cewa a'a shi maf'ulun bihi mahdufun na ai minkin nan tadullu ala mahallul majrur kenan shine maf'ulun bihi maganganu ne na malamai muna kawo su wani lokaci saboda ɗalibin ilimi ya waye ma mas'ala ta ilimi wa katabna lahu fil awlahi min kulli shay'in almuhimmu da mun rubuta mishi daga sashen komai mau'izatan wa'azi a cikin at-taura akwai wa'azi wa tafsilan akwai rarrabewa li kulli shay'in ga dukkan komai nan ba ana nufin komai da komai at-taura ta kumshe shi ba dan da haka nan ne da alqur'ani bai zo da wani abu sabo ba amma ana nufin duk abin da bani isra'ila suke bukata wanda ya dace da shari'a su da zamanin su to at-taura ta zo da shi fa khudha bi quwwatin ka riƙe ta bi kuwatin da ƙarfi waɗansu malamai suka ce shi bi kuwatin wato yana da alaƙa ne da hal ko fa'ili ko maf'ulin bihi kenan fa khudha ka rike ta mutalabbisan bi quwwatin kana mai cuɗanya da ƙarfi kai annabi Musa ko kuma fa khudha ka rike ta mutalabbisatan ita at-tauran nan ko alluran nan suna nan rike wato sun cuɗanya bi quwwatin da ƙarfi wa amur qaumaka ka amurci mutanenka ya hudu bi ahsaniha su yi riko bi ahsaniha da mafi kyawu a nan sai mun yi hattara zuwa ga matsala guda biyu fa khudha bi quwwatin ba ana nufin annabi Musa ya kama at-taura ba ya rike da ƙarhi kan kan kan kan kan haka ba shi ake nufi ba a abinda ake nufi kinayatun anil jiddi ka rike ta ma'ana ka bi ta sau da wato ka bi ta sau da kafa sannan kuma ka yi aiki da ita gurgudun ikon da Allah ya baka wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umurci mutanenka su yi riko bi ahsaniha da mafi kyawunta malaman tafsiri sun yi magana biyu a wannan wurin na farko sun ce bi ahsaniha da mafi kyawu ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace ahsan yana nufin mafi kyau kenan an samu mai kyau an samu mai kyau sannan guda yafi kyau nan kenan ya nuna cikin attaura akwai nasoshi guda biyu wannan yana da kyau wannan yana da kyau amma gudan ya fi ɗai kyau sai an kace to su riko da mafi kyawu ya ce a'a ba haka ake nufi ba maslubul afdaliya an zare cewa wannan ya fi wannan kenan wa amur qaumaka ya'khudhu bi hasaniha kawai ka riki mutanen ka su yi riko da ita don cikin attaura babu wanda za a cewa wannan mai kyau ne a bar shi wannan mafi kyau ne a yi aiki da shi ina fata an fahimce ni wannan matsala ce wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya ya hattara zuwa gare ta waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umurci mutanenka su yi riko da mafi kyau ya halatta ayi at-tafadul bainan nusus a nuna wani nassi ya fi wani nassi amma in akwai nassi tabbatacce eh makadiba cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an ko cikin al-Qur'ani an tattauna akan wannan mas'ala shin a cikin al-Qur'ani akwai al-fadir akwai al-maftul Imam Suyuti yace wasu sun hana wannan amma zance mafi inganci malamai suka ce akwai amma sai in nasu ya tabbata ya za mu gane wannan idan muka duba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wato abin da cikin sahihul bukhari na Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna qul huwallahu wanda ya karanta ta yana daidai da wanda ya karanta mi ya karanta sulusul qur'an sannan kuma har yanzu hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim na abu darda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna karanta fatiha karanta wato qul huwallahu yana daidai da karanta sulusi na alqur'ani sannan akwai hadisi na abu huraira shi ma yana cikin sahihi muslim shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna haka kaga kenan ba hadisi guda bane kuma in riwaya guda ka sani kada ka zabura ka ce a babu ni abin da na sani kaza ne saboda ɗaliban ilimi suna gaugawar mas'alar da su kewaye sani da ita ba su ce babu kaza kaga akwai riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri tana cikin sahihul Bukhari akwai riwaya ta Abu Huraira tana cikin sahihul Muslim akwai riwaya ta Abu Darda tana cikin sahihul Muslim to yana da kyau ɗalibin ilimi lokacin da zai tattauna akan mas'aloli na ilimi san abin da yake faɗa to ka gana ashe qul huwallahu ta'dilu sulusal qur'an tana da sulusin qur'ani ma'ana wanda ya karanta ta yana da ladar wanda ya karanta izu 20 ko hizb 20 ko izb 20 kenan wanda ya karanta ta uku zai samu ladar wanda ya karanta alqur'ani to anan kaga kenan an nuna suratul suratul ikhlas tana da wata falala a cikin alqur'ani kenan babu laifi ayi tafadul bainan nusus idan hakan ya samu in akwai nasu tabbatacce ina fata an fahimce ni ba hakan ka kawai mutum zai ɗauka ya faɗi wannan magana ba ba tare da wato akwai wani dalili ba sannan kuma malamai suke cewa sai mun yi hattara akwai bambanci da an ka ce aljaza'u da kuma al'ijiza da yawa daga cikin mutane ba su bambanta wannan domin da an ka ce ita qul huwallahu ta'dilu sulusul qur'an za a baka ladan wanda ya karanta izu ashirin idan ka karanta da kyakkyawan niyya kuma ka yarda abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa kuma ka karanta irin yadda an ka saukar da ita za a baka lada to ba shi ake rufin ba kawai ba sai ka karanta qur'ani ba yanzu wani ce to jama'a ni yanzu in zan sabce qur'ani na huta kullun ya karanta qul huwallahu uku ya zaman shi sai wata ya kare ya ce wallahi duk rana ta Allah sai na sabce alqur'ani cikin ramadana a wannan baka lada daban isarwa daban domin da yawa daga cikin ɗalibai ba su gane wannan shi yasa waɗansu ma an karɓe su shi sabka ta alƙur'ani suna irin wannan sai mutum ya taya kwancin shi ya zama ne ya zo ya ce alaji na ya maka sabka ƙur'ani dubu sai alaji rikici sabka dubu shi kuma wani abu na ba kulhu wallahu ta karanta dubu uku kenan kowace uku tana matsayin alƙur'ani guda sai shi na ganin kamar ya karanta alƙur'ani na sai ya zo ya amshi wato kwantara ta sabka masu yawa ɗaliban ilimi ya kamata a ji tsoron Allah na fata an fahimce ni sannan kuma kenan wannan yake nuna cewa baka lada ba shi ke nuna abin yayi ba yanzu misali kamar da an ka ce in mutum yayi sallah lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadri ya fi wata dubu to sai mutum shi dage shi salloli duk a cikin abin nan watannin watan ramadan to yanzu kenan in yadda in ya dace da kwanakin nan 29 ko 30 tabbas dai lailatul qadr tana ciki sai ce to ya samu lada ta shekara 80 da wani abu kenan yanzu sallah ba sai shi aji sai yayi shekara 80 a rayuwa ta yi yayi wanda ya kamata a yi ko kuma yanzu sallah guda cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana matsayin sallah dubu in banda masallacin makka masallacin makka sallah guda tana matsayin sallah dubu ɗari a wani masallaci wanda ba shi ba to yanzu in ka je masallacin makka kai sallah guda ko kai sallah a cikin harami tunda malamai su ce cikin harami ne na makka banda shi madina dole sai cikin masallacin ka samu sallah dubu an gane ko to yanzu ka samu sallah dubu ɗari ai kenan sai a bari sai an yi biyar biyar so dubu ɗari ka zama shekara talatin baka sallah ba haka ake nufi ba za a baka lada daban isarwa daban ita sallar bayyuwa sai an yi ta don haka ya kamata talibai a yi hatara da wannan almuhimmu dai fa khudha bi quwwatin ka rike ta da karfi wa murqau maka ya khudhu bi ahsaniha ka umurci mutanen ka su yi riko da mafi kyawu sai waɗansu malamai suka ce to anan mafi kyawu abinda ake nufi wato shine mafi kyawu shine abinda ake nufi suka ce a cikinta akwai abin da yake wajibi akwai abin da yake mustahabbi akwai abin da yake mubah to abin da yazo wajibi to hakika wajibi yafi mi yafi abin da yake mandubi mandubi kuma yafi mubah to shi mubahun hasanun na ba ahsanu ba to dan haka ahsaniha su yi riko da mafi kyau kenan su kama wajibi da Allah wajabta musu da mandubi shi mubahun wannan su bar shi tunda ba in kai ba ka da lada in ka aikata Allah dai na halatta maka sai malamai suka ce awo to shi ma haka ne amma shi ma mubahun din in ka yi da niyya Allah ya taimake ka kenan sai koma ahsaniha kenan kamar tarbiyya ta Allah ya musu hatta da abin da ya zamanto mubah kamar yanzu misali yin bacci yin bacci mubahun ne ko ka dauke shi ibada ko baka dauke shi ibada ba dole sai ka yi bacci to amma idan da za ka yi bacci da niyyar da daddare ka tashi kai nafila ko ka samu jam'in sallar asuba ko ko ka tashi gobe da wuri wajen neman halaliyarka da haka ka kudurta duk baccin da zaka yi Allah zai baka lada kenan nan kamar Allah yana tarbiyyantar da suna su gane cewa mubahun ana iya juyar da shi ya koma mi ya koma wato wato ibada shi yasa ash-shaykh ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa ahlul ghaflati ibadatuhum adat wa ahlul yaqadati adatuhum ibadat yace ahlul ghafla ma abuta rabkana ibadatuhum ibadodin su adatun sun zan al'ada saboda bi saboda wani ya saba sallah da yarkin tayi ba bai ma tsaya mechanic man ne yake yin sallah bai ba san ba shi raka'a nawa an kai mi ake karanta shi dai a samu ai a kari kaga ta koma al'ada kamar yanzu salloli da muke yi musamman a nan kasashen mu yanzu inda sun ka tashi cikin musulunci wa ahlul yaqza amma mutanen da suke da fadaka an gane ko mutanen da suke da kaihin hankali da basira ibadatuhum ibadat al'adar da Allah ya sanya musu ta rayuwa ta koma ibada kaga yin bacci ibada na amma sai ya kwanta da niyya Allah zan tashi gobe dan in yi maka ibada ko ko dan in tashi neman halaliya ko dan in samu jam'in sallar asuba duk sai ya koma lada shan ruwa sai ya dauke shi nayi niyyar zan sha dan saboda in ji karfi na neman halaliya ta in bauta ma Allah sai Allah ya bashi lada abincin da zai ba iyalin shi Allah ya wajabta mishi amma kuma sai shi niyyar ibada yake ma Allah sai Allah ya bashi lada haka ne abubuwan suke tafiya mai wayo duk rayuwa ta komai ibada yake ma Allah wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umurci mutanenka su yi riko da mafi kyawu sa'urikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku daral fasiqin gidan masu fasikanci malaman tafsiri sun yi magana daban-daban a wannan wuri wadanda suka ce sa'urikum daral fasiqina magana ce istinafiyya ma'ana ba ta da alaka da fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha na Allah ya magana ne da annabi Musa wato a keɓance bayan waccan magana kenan sa'urikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidan fasikai ma'ana Allah ya kwadaitar da annabi Musa da cewa Allah zai ba shi dama yi jihadi tare da mutane shi don ya ci nasara waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a sa'urikum daral fasiqina yana da alaka ne da tuncan maganar da Allah yayi da shi kala ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya ci gaba da cewa fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha to sa'urikum daral fasiqina da sannu zan nuna muku kenan ma'ana an ce ku rika da karfi Allah zai nuna muku gidan fasikai waɗanda da za ku yaƙasu kenan ashar ku yi hattara an ce ku rike ta da ƙarfi ta umarce ku da yaƙi ku ja da baya kenan sai ya zama to nau'un min at-tahzir in ji waɗansu malaman tafsiri tsoratarwa ne amma in mun kalli annabi Musa sai ya zama to nau'un min al-wa'di alƙawali ne ga annabi Musa ina fata an fahimce ni sa'urikum daral fasiqin zan nuna muku ru'ya ce basariya inji malaman tafsiri waɗansu kuma suka ce a'a ru'ya ce qalbiyya ma'ana sa'ulimukum daral fasiqin da sannu zan ba ku labari kenan nan in an ce da zuciya ne kenan Allah zai ba su labarin gidajen fasikai inda suka zamna da yadda Allah yayi kata kata da su dan su dauki wa'azi ko kuma sa'urikum daral fasiqin zan sanar da ku abinda dara ya duru ya abku tsakankanin fasikai waɗanda suka gabata busu yi aiki nagari ba ƙarshe sun ka halaka waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun faɗi wannan amma dai da yawa sun tafi cewa sa'urikum daral fasiqin shine Allah zai nuna musu da ido gidanin fasikai waɗanda za a umurce su da yakin su mi Allah ya ci gaba alaran ba
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
a iya binciken da na yi malaman tafsiri sun yi magana uku akan wannan aya a iya bincike na ban sani ba akwai waɗansu ƙari Allahu a alamu sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wasu ka ce wannan aya tana matsayin alƙawalin da Allah ya ma annabi Musa kamar da muka ce sa'urikum daral fasiqina isti'nafi ne sai Allah ya ci gaba ya ci gaba da ba annabi Musa labari sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah zai juyar da ayoyin shi da waɗanda suke yin girman kai a bayan ƙasa kenan mutanen nan ba za su yi imani ba to shi ko masu imani su ne Allah zai ba nasara kenan nan kamar Allah yana ma annabi Musa alƙawali ne da bushara cewa waɗannan mutane mutanen masu girman kai ne ba za su yi imani ba kuma masu imani su ne ke da nasara a kan waɗanda suke masu girman kai waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a da aka ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq bayan an nuna ma waɗancan mutane cewa su riƙe attaura da ƙarfi kuma za a nuna musu gidajen masu fasikanci to sai an ka ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq ma'ana waɗannan mutanen ba za su yi imani ba kina abin da ya kamata gare ku ku jajirce ku yaƙe su ko kuma duk wanda ya girman kai daga cikin ku ba an ce fa khudha bi quwwatin baku wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha to wanda bai yi imani ba Allah zai juyar da ayoyi gare shi kenan sai zamanto alama ce ta halaka wannan shine abin da wadansu malamai suka tafi akan shi maganganu guda guda tana da matsayin ta annabi Musa guda kuma ta mutanen annabi Musa amma ta kasu gida biyu wadansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wagga aslan aya ba ta da alaka da annabi Musa da mutanensa nan sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq nan i'tiradi ne saboda mutanen makka an gane ko mushrikan makka a wannan lokaci suna takama da girman kai to sai Allah ya kawo wato sifofi daga cikin sifofin bani Isra'ila ana umurta su su karbi umarnin Ubangiji suna bijirewa to sai aka kawo sifar da suka yi tarayya da su da waɗancan sai Allah ya ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq kenan ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa zan juyar da ayoyina ga waɗanda suke yin girman kai fil ardi a cikin ƙasa bighairi alhaq ba tare da haƙi ba na fata an fahimci ni to anan sai mun fahimci wani abu allazina yatakabbaruna duk mai girman kai Allah ba zai bar shi ya fahimci gaskiya ba saboda me yasa saboda ganin yake yafi shi duk duniya yafi karfin ya saurare wani sannan shi duk duniya yafi karfin ai musu musu sannan duk duniya abin da ya fahimta shine daidai abin da bai fahimta ba ba daidai bane sannan duk duniya yafi karfin a faɗa bishi shi ya dauka sannan duk duniya shi ya fi kowa ya za a yi mai girman ka yi shiryu ba zai taɓa shiryuwa ba shi yasa duk mutumin da yake ɗauke da girman kai alamun halaka sun bayyana gare shi kuma ab- wato za a samu masu girman kai cikin malamai za a samu masu girman kai cikin masu mulki za a samu masu girman kai cikin eh, masu kuɗi za a samu masu girman kai cikin maza za a samu masu girman kai cikin mata kai hatta da cikin ma- matalauta wani lokaci ana samun talakawa masu girman kai da ya zo cikin hadisi wanda yake abin da sahih muslim Allah ba zai eh, kalli waɗannan mutane ba daga cikin su akwai a'ilun mustakbir talaka mai girman kai har cikin talakawa ana son masu girman kai almuhimmu dai shi girman kai yana da cin kaba'ira akwai wani littafi da ake ce ma alkaba'ir an gane ko wanda an yi sabani kan nisba shi zuwa ga imam abin nan azhabi ya kawo nau'i na kaba'ira daban-daban daban-daban daban ka ba cikin wannan littafi ko baka samu damar karanta shi ba kaga nau'i na kaba'ira da ya kawo almuhimmu dai malamai sun kawo kaba'irori ka karance su ka san su dan ka nisance su sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah ce zan juyar da ayoyina an alladhina yatakabbaruna ga waɗanda suke wato girman kai fil ardi a cikin ƙasa bighairi alhaq ba tare da haƙƙi ba wannan shine malaman usulul fiqh da malaman usulul tafsiri suke kiransa as-sifa al-kashifa da an ka ce bi ghairil haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba a'a dan a nuna maka munin abin sun ka aikata dan babu wanda zai yin girman kai ga ayoyin Allah ya ce yana da haƙƙin da zai yin girman kai wani ce a to ai ni tun da mallamin nan da shi ka bayani naga ko tuwahin kwarai bai da bai sa sutura mai kyau ba dan haka ni ba dole ba sai na karba gare shi daga ina ka samu wannan idan kana son ka gane sifa ka shifa ko ma cikin bakar wanga bi gairil haqqi zaka gane shi wa yaqtuluna an-nabiyina sai ce mi sai ce bi ghairil haqqi ina fata an fahimce ni haka cikin suratul ali imrana sai ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin can kuma yace wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin a aya ta biyu a cikin suratul ali imran ya kai alarmu mai hadda alqur'ani kenan sai ka gane bakara bi ghairil haqqi kuma nabiyina na amma baka ali imrana na farko annabiyina amma bi gairi haƙƙin na biyu kuma al'anbiya'a amma kuma bi gairi haƙƙin to amma dukkan su ba su da nuna akwai annabin da za a kashe da wani haƙƙi ba ina fata an biya an, an fahimce ni almuhimmu dai bi gairi haƙƙin duk wanda ya girman kai bisa dogon ƙasa babu wata hujja wanda zai bi domin ba ka yin girman kai ga ayoyin Allah ka ce wai ka kara da wani wata hujja wanda gari ka Mm-mm. wallahi baka da wata hujja kuma ka yi hattara Allah na iya walakantar da kai tun da nan duniya kafin a je can inda za a bayyana baka da ta cewa kuma Allah shi walakantar da kai Allah shi muna tsari Allah ce wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha idan sun ga kowace aya ba za su yi imani da ita ba nan yarau waɗansu malamai suka ce na abin da ake nuhi yarau su gani da idon su an gane ko suna ganin ayoyi daban-daban daban-daban daban amma ba za su yi imani ba an gane ko ko kuma suna ganin ayoyi waɗansu malamai suka ce a nan gani da zuciya domin mi domin ayoyin ana karanta musu idan aka karanta ayoyin sai su hankalci ma'anarsu kaga sun hankalce su da zuciyarsu ko kuma a'a ana karanta ayoyi sai mutum ya ji sautin alkur'ani ya kama zuciyar shi ya tabbatar da wannan magana Allah ce amma ina duk da yake akwai girman kai Allah shi mu tsari da girman kai la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba wa in yarau kullu ayatin ko da sun ga kowace aya ma'ana ko da sun fahimci ma'ana gashi an karanta musu gashi larabawa suna jin larabcin ga qur'anin da larabci ne amma ina su zo kuma ga annabin wanda qur'anin ya sabka a gare shi gashi shi na musu bayani amma ina karshe kenan duk wanda zai maka bayanin qur'ani ya bai ga annabi ba kuma balarabe kace kuma balarabe yake wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ma za qala anifa larabcin ne sun ki gashi sun tabbatar da qur'ani gaskiya ne an ce su kawo a- wato sura ɗaya sun kasa su kawo irin alkur'ani sun kasa su kawo sura goma sun kasa duk ayoyi sun yi bayanin wannan su kawo sura ɗaya sun kasa amma sun ki kuma yin imani saboda girman kan da ke cikin zuciyarsu قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah ce ba annabi mun san abin da suke faɗa yana bakanta maka da rai amma ka bar su ba kai ne suke karyatawa ba da ayoyin Allah na suke fito na fito don sun san gaskiya ne ko ko wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha in sun ga kowace aya ba za su yi imani ba sai zaman tona aya kauniya ake nufi wadda Allah ke turuwa iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir sun ce wata ya tsage Allah ya tsage wata sun gani amma sun ce sihrun mustamir sihiri da ake na ana kai وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون دو أبن da yasa kuma wannan shine girman kai shi yasa ba karamin bala'i bane mutum ya zama mutum yana da ciwon girman kai kaga girman kai zai hana maka rahama Allah shine halakar da shaitan girman kai zai hana ka mutane su mutumta ka ka mutumta su babu wanda zai da girman kai wanda adda kima a idanun mutane sannan girman kai yana hana ka samu ilimi na duniya girman kai yana haka ka yana hana ka samu ilimi na addini ban taba ganin mutumin da adda girman kai ba ya samu karatu a duniya har abada jahili da mutuwa dan haka ka kama kanka in ba kana bari ka bari kuma duk mutumin da adda girman kai sai Allah ya walakantar da shi Allah ce innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi shi duk girman kanka dan adam kake yadda an ka halicci kowa da maniyi haka ne an ka halicce ka da maniyi in kai yadda annabi adam da an ka da an ka halitta da ƙasa da hawa'u da an ka halitta da hakarkari da annabi isa da an ka halitta da kalmar Allah don wani shi na jinin wanga bayani da yake to ai ya ce kowa to da maniyi an ka halicce ka kuma kai mutum ne kuma kana shiga dush yadda kowa yake shiga dush ka ci abinci yadda kowa yake cin abinci yadda kowa yake yin iska haka kake yin iska yadda kowa yake da bukatar mace kake da bukatar mace sannan ka zo kana ɗaukar kanka kai kai wani mutane kaza kaza kaza daga ina kuma dan annabi adamu kake kuma da malu da maganin cewa kai kafin mutane ganin ka samu matsala a rayuwarka domin dukkan mutane bayan Allah ne kuma mutuwa za ka yi a saka cikin ƙasa wa kullu ladhi fawqa turabi turabu wace kai za ku yi mutane Allah shi raba mu da girman kai Allah ce to wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha idan sun ga kowace aya ba za su yi imani ba wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila ko kuma a wata qira'a wa in yaraw sabilar rashadi la yattakhiduhu sabila imamu hamza da al-imamu al-kisa'i da imamu khalaf su suka karanta sabilar rashadi nan kuma sauran sun karanta sabilar rushdi da ar-rashadi da ar-rushdi dukkan shi yana nufin shiriya wa in yaraw sabilar rushdi in sun ga hanya ta shari'a la yattakhiduhu sabila ba za su rike ta ba a matsayin hanya ta tsira ko ta shari'a ga hanya ta gaskiya wadda kamata abi ana ce mu mutane abi alqur'ani maganar Allah ce jama'a duniya ya bayyana cewa alqur'ani maganar Allah ce domin an ce duniya ta kawo qur'ani duk teknolojin da akwai da komai da komai da ilimin da wayon da dubara kai har aljannu Allah ce a hada da su an kasa kawo alqur'ani wannan ya kamata ya nuna mu duniya cewa alqur'ani maganar Allah ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam manzon Allah ne addinin musulunci gaskiya ne amma ina duk bayanan da aka yi wa in yaro sabilar rushdi la yattakhidhu sabila saboda suna da kwadayin wani abu wajen duniya na duniya ko suna son su yi monopolizon duniya ko suna son su yi manipulon duniya ko suna son su yi biyayya ga waɗanda Allah ya ba duniya shi yasa kwadayi da girman kai sai ya sa mutum yana ganin gaskiya sai ya kauce wa in yaro sabilal ghayyi in sun kaga hanya halaka yattakhidhuhu sabila za su rike ta ta zamanto mi za ta zamanto ita ce hanya ka gani kenan subhanallah abin ya zamanto at-ta'kis mun taɓa yin wata muhadara a nan bon fere a takis a nan gidan tv a takis juyiwa kaga hanya ta shirya ita kamata a yi a kama hanya ta bata ita kamata a bari to su sai suka kama hanyar bata suka bar hanyar shirya kuma duk abin da ke kawo musu wannan sanadiyar shi girman kare da kin ayoyi da kin imani da ayoyin Allah an gane ko malaman luga suka cewa a cikin larabci akwai kalimar da tana iya zakkowa muzakkar tana iya zakkowa muannas kenan in ka ga dama ka ce mata haza in ka ga dama ka ce mata hadihi amma wannan yana buƙatar ka san hujja da dalilin da yasa zaka faɗar haka ba wai kawai ka faɗa ba nanan ga wa in yarau sabilar rushdi sai Allah ce la yattakhizuhu kaga as-sabil an ce la yattakhizuhu wa in yarau sabilal ghayyi yattakhizuhu kaga ya koma muzakkar amma a cikin suratu yusuf sai Allah ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah bai ce qul hadha sabili ad'u ila Allah ba kenan as-sabilu yuzakkar wa yu'annas akwai kalmomin da adda wannan sai kai bincike dalibi wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila idan suka ga hanya ta bata ta halaka shine wato al-ghayy sai su kama ta an gane ko kuma ghayyan yana iya daga cikin sunayen waɗansu rahi daga cikin rahuna da cikin jahannama bai da alif wallah Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya to dan haka nan kuma nan al-ghayyu halaka kaga daga nan ka kama hanyar gayyu ka halaka kuma in baka yi anniya ba baka tuba ba sai ka ji ka cikin rahin gayyu Allah subhanahu wa ta'ala ce to zalika zalika wancan to wancan mi wancan shin wancan sarfukin da Allah subhanahu wata'ala ya juyar da su daga ayoyin Allah an gane ko koko kama wanda suke yi ma hanyar bata su bar hanyar gaskiya shine abin da ake nufi koko mi ake nufi da zalika malamai suka ce dukkan abin da ya gabata tun daga sa asrifu an ayatiya sanadiyyar wannan girman kan da juyar da su an gane ko da kuma juyewar ɗabi'a su lalacewa fitra in takasatil fitra fitra su ta rikida ta lalace an ga hanyar bata an kama ta an bar ta shirya ga ta ana ganin ta kamar yanzu yadda turawa suke yi ƙato ya auri ƙato mace ta auri mace kaga an juya to zalika sanadiyyar wannan sai ya koma ismul ishara ne kuma yufidu ta'lil sun kace yana nufin illa wani lokaci akwai ad-dirasa al-mawdu'iyya lismil ishara fi tafsiri wato zalika yana iya komawa zuwa ga ishara ya ce maka wancan to sai ka kiyaye wanne ake nufi sannan zalika yana nuna maka cewa dalilin da yasa abin ya afku cikin alqur'ani yana da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun zalika wancan kuma dalilin da yasa ya abu gare su to nan zalika wancan abu da Allah ya faɗa ba guda ba dukkan abin da ya gabata muka ce cikin alqur'ani wani lokaci ana ka zalika sai an hada abu daya biyu uku hudu ga sunan masu yawa sai a ce zalika akwai shi cikin Qur'ani wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun yace wa man yaf'al zalika kaga zalika ne na kuma zuwa ga abubuwa daban-daban ina fata an fahimci ala ayyati hal zalika wancan na abin da ya gabata cikin wannan aya na toshe wato fitra su wato ɗabi'a su da kuma juyar da su da Allah yayi daga tafarkin sa ga fahimtar ayoyin sa bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun ƙaryatar da ayoyin Allah sun ƙaryatar da ayoyin Allah da ka ƙaryatar da ayoyin Allah kuma shikenan ƙaryatar da ayoyin Allah ba a san mutum a ce ga ayar alqur'ani kai da baka karatu ba in baka fahimci aya ba ka tambayi malamai su maka bayani komi yana da specialist ko ba haka dan bane yanzu nan cikin university an kawo matsala in ta shafi kiwo da noma sai a ce a kai wajen waɗanda sun karanta kiwo da noma in ta shafi likitanci sai a ce a kai ta wajen waɗanda suka karanta likitanci in ta shafi wani abu na rayuwa sai a kai ta can idan me yasa an kai ministry ministry ministan tsaro shi ke kula da abin da ya shafi tsaro ministan cikin gida yana kula da abin da ya shafi tsaron cikin gida da kuma wasu abubuwa ministan waje yana kula da harkokin waje ministan kaza yana kula da kaza to haka ilimi na addini baka sani ba baka yi karatun addini ba baka zure baka yi zurfi ba ka koma ka tambayi mallamai amma saboda kai ka karanta turanci da angle da faransai ka waye sai an kace ma su nasarun sun fi Allah ilimi ne shi da ya halitta samai da kasai da zaka cewa kai ba za a fassara maka alqur'ani ba ko ba za a maka bayanin alqur'ani ba daga ina ka samu wannan harka kowa shi da nashi fage wanda Allah ya bashi ya kamata a bar maka fagenka in ba mun ji ka faɗi wani abu wani turawa sun faɗa ƙarya na ya saba mu Qur'ani sai mu ce nan kan ƙarya na abinda kuma bai Qur'ani bai kare samu ba za mu musu garrama da ilimin su ba turawa wasu sun ce rana tana tsaye wuri guda wasu suka ce rana tana tafiya daga farko sun ce rana tsaye take duniya ce ke juyawa daga baya wasu suka ce rana tana tafiya sai muka gano rana tafiya take yi don Qur'ani ya faɗa washamsu tajiri li mustaqarrin laha rana tana gudu tana tafiya kenan mu mun gaskata qur'ani ko duk turan duniya sun ce rana tsaye take wuri guda ba mu yadda ba don ba su sun kalici sammai da kasai ba kuma ba su kai Allah sani ba amma abin da yake da likitanci ne sun ka faɗa bai saba ma qur'ani da hadisi ba sai mu yi aiki da shi me yayi magana amma ina wanda ya karanta waɗannan bayanan su ganin shi kai shi yafi karfin a ce mishi Allah subhanahu wataala ya ce Allah kai mun sani zalika bi annahum kazzabu bi ayatina Allah ce wannan bala'in da ya faru gare su da irin waɗannan sifofi da suka tabbata akan su bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyin mu wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance rabkananu daga ayoyin Allah subhanahu wataala in mun ce bani Isra'ila ake nufi sai ya zamanto illar da tassa wato abin nan suka fada cikin wannan ko mutanen makka su ma zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka karyatar da ayoyi an gane ko sun ka zamanto gafalalli wannan zai iya cin musu kenan ba matsala bace dan mun ce wasu sun ce nan akan mutanen quraishawa kafirin makka ake nufi wasu sun ce bani isra'ila ko mun ce bani isra'ila ne to an faɗi illar da tassa sun ka fada kenan da quraishawa na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafirin da su imani ba da duk kafirin da zai zo tun daga zamanin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi alaihi wa alihi wasallam har zuwa ranar tashin alkiyama ga illar zalika bi annahum kazzabu bi ayatina duk wanda ya karyatar da ayoyin mu ya zamanto marabkani to sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq shi sama Allah ce sa asrifu kaga sa tana nufin har zuwa gaba kenan abin ba tsayayi ba yau da gobe jibi da gata wannan abin tabbata zai Allah kai mu da tsarki mallam mu karanta wata aya na ganin illa bakin ta za mu samu
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu wa liqa'il akhirati kuma suka ƙaryatar da wato haɗuwa da mu ranar tashin alkiyama al-akhirah an gane ko shine wato adda na al-akhirah sifa ne idan ka ga dama sai ka kaddara mishi al-haya kenan wato wa liqa'il akhirah ay liqa'i hayatil akhirah haduwa a rayuwa ta ƙarshe wadda ba su yi imani da ita ba domin akwai rayuwar duniya hayatul duniya akwai hayatul akhirah sannan kuma koko wa liqa'id daril akhirah waɗanda suka ƙaryatar da haduwa a gida na ƙarshe don Allah ce qul in kanat lakumud darul akhirah koko wa liqa'in nash'atil akhirah sun ka ƙaryatar da wato tayarwa ta ƙarshe wadda Allah ce zai yi ma mutane ko ba haka ba thumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah a wani tafsiri da muka karanta sai muka ce yunshi'ukum nash'atal akhirah to babu kum inna alaramma dan ka sa akwai gangaram in ya saurara yana ce a yana ji ya ƙara kum a alaramma ba komai kuskure na cikin alqur'ani thumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah kenan sun ka ƙaryatar da dai al'akhirah ko rayuwa ta ƙarshe ko kuma wato gida na ƙarshe ko kuma tayarwa ta ƙarshe to dukkansu waɗannan abin nan habitat a'maluhum Allah subhanahu wata'ala ce za a bata wato ayyukansu ina fata an fahimci ni al-akhirah sifa ne ko kuma duk abin da yaslahu lil maqam duk abin da makamin yana iya dacewa da shi to kana iya kaddara shi wannan na kawo abin da malamai suka kawo in ma kaga akwai wani abu wanda zaka iya karawa to sai ka kara don saboda wani lokacin shi abin da an ka shafi huzifa amma dan adam yana iya kaddara duk abin da yake ganin yana dacewa wa liqa'il akhirati da haduwa da Allah ranar karshe wanda ba su yi imani da ita ba suke cewa babu Allah la ilaha babu wani abin bauta babu Allah wal kaunu madda kuma babu wani abu duniya kawai abin nan ce material ce dan haka babu wani abu wanda ba a gani duk abin da ba a gani babu shi wallahi Allah ce habitat a'maluhum wato ayyukansu ayyukansu sun lalace ina fata an fahimce ni waɗansu suka ce to me yasa aka ce ayyukansu sun lalace dan saboda mi saboda da yawa daga cikin mutane suna ganin kafirai suna yin aiki za ka ga kafirai suna yin aiki suna ciyarwa suna yin ONG ONG suna gina likitoci suna kaza suna kaza suna kaza wannan aikin ba dan Allah suka yi ba kuma Allah ya kafa shar'in cewa kafin ya karbi aikin mutum sai mi sai yayi imani to dan haka kakkasa tsammanin wani zai tambaya sun yi proje proje sun yi kaza kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza duk aikin banza ne tunda ba a yi imani ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ina fata mun fice ni habitat a'maluhum ayyukan su sun baci sun lalace tun da nan duniya duk abin da sun ka aikata in Allah ya ga dama zai biya su anan kyautar da suke yi Allah ya biya su anan sadar da zumuntar da suke yi a nan duniya Allah ya biya su duk abin da suke da bukata can lahira yuridullahu Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah a kiyama a lahira ba su da wani rabu Allah kai mu tsaki to sai malamai suke cewa anan kazzabu bi ayatina kuma an ka sake cewa wallazina kazzabu bi ayatina menene sanadiyar takrar sai malamai suka ce to kakkasa tsammanin an kawo zalika bi annahum kazzabu bi ayatina kuma an ka ce walladina kazzabu bi ayatina kamar akwai waɗansu mutane ne ba su ba a'a su din dai ne to amma kuma abinda ake son a bambanta shine wato abubuwa guda biyu zalika bi annahum kazzabu bi ayatina can a nuna maka dalilin da yasa waccan musiba ta afku gare su sannan ga wani hukunci da ake son ka gane a kansu dan a ƙara wali qa'il akhirati shi yasa aka ƙara walladina kazzabu bi ayatina dan a ƙara wani hukunci sabo kaga tace wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati kaga nan kuma a na farko da an kace zalika bi annahum kazzabu bi ayatina ba a ce wa liqa'il akhirati ba kenan waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin sun ka ƙaryatar da ayoyin Allah na shari'a sannan sun ka ƙaryatar da ayoyin Allah na kauniya ko da sun yarda akwai Allah amma wani lokacin in an kai ruwa sai su ce ba Allah ne yayi ruwa ba ko abin da ya kama da haka to sun ƙaryatar da ayoyin Allah na shari'a sun karyatar da ayoyin Allah kauniya ko kuma da ka karyatar da shar'iyya ma ka karyatar da kauniya ba amma bukatar jiran ma kace ka karyata ko ba karyata ba habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace sun baci Allah ce hal yujzauna shin za a sakan ka musu illa ma kanu ya'malun face ba da abin da sun ka aikata ba tabbas babu abin da za a aikata musu na hal ta haƙiƙi na ai ma yujzauna illa ma kanu ya'malun ba abin da za a sakan ka musu da shi sai abin da sun ka aikata Allah ba zai zalunci kowa ba ranar tashi alkiyama in ka zo Allah subhanahu wataala zai sakan kama da abin da ka aikata inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima yan uwa ina ganin aya waga ta kare ana ran makaranta muna aya ta karshe ko da mu fassara ta ba sai mu yi addu'a musallami jama'a wattakhadha واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
to ina ganin wannan aya ba za mu samu damar fassara ta ba saboda lokaci ya kure muna dan ya kamata mu dakanta yan uwa sai gobe in Allah ya kai mu dare insha Allah mu tashi akan wannan aya a cikin suratul a'raf dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته